بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله نظام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعبد ما الله تبارك وتعالى بساك كامو wannan wuri mai albarka inda za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin wannan rana ta goma sha uku da watan ramadan ta shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida mun jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun da har yanzu ban bushe ba muna cikin suratul nisa jiya mun kwana a cikin aya ta ɗari da sittin da uku yanzu za mu tashi insha Allah ta cikin ɗari da sittin da hudu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله تبارك وتعالى bayan ayan da muka karanta ta jiya ana tune wanda Allah ya ce lalle ne mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa annabi Nuhu da annabawan da suke bayan shi kuma kamar yadda muka yi wahayi zuwa annabi Ibrahim da Ismail da Ishaq da Yaqub da kuma jikoki ma'ana ɗiyan annabi Yaqub kin da kuma annabi Isa da Ayyuba da Yunus da Harun da Suleiman ko muka ba annabi Dawud Zabura to sai Allah ya ce wa rusulan sannan kuma da waɗansu manzanni wanda qassasnahum alayka wanda mun yi kissansu a kanka ma'ana mun baka labarinsu mun gaya maka kissansu min qablu nan gabanin haka wa rusulan sannan kuma akwai waɗansu manzannin lam naqsusuhum alayka wanda ba mu kissantar da su ba a kanka ba mu karanta maka ba kissansu to shine eh wannan riwaya ta wanda shi mai tafsiri yace huya annahu ta'ala ba asa samaniyata alafi nabiyin cewa Allah ya aiko annabawa dubu takwas cewa dubu hudu daga cikin bani isra'il sauran kuma daga cikin sauran mutane to kamar da zamu gani a cikin kisa cewa wannan zancen yana da ramni shi ma imam jalaluddin suyuti ya ramnanar da zancen mana tunda ya dangana shi zuwa wancan jalaluddin guda kin wal almahalli wanda su ne su bi suka rubuta wannan littafin shi ta ake kai musu jalalain shi ɗayan ya fara yin shi ya fassara fatiha kuma zai kama daga ƙasan isra'il har zuwa nasi shi jalaluddin muhalli kenan sai kuma allah ya mai rasuwa shi kuma jalaluddin suyuti sai kamo tun daga bakara har zuwa nan inda kenan tsaka banda fatiha da kan ƙasan da ya ƙasan isra'il har zuwa nasi shi imamu suyutin jalaluddin suyutin sai shi da kanshi wannan zancen ya mai da shi zuwa wancan jalaluddin muhalli kin ma'ana cewa wai annabawa adadinsu dubu takwas ne san san wani yana da rami amma abin da ya fi karfi kamar da zamu gani cikin kissa shine cewa sun kai wajen dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu adadin annaba maimakon dubu takwas to shine Allah ya ce kuma wa kallama Allah Musa takliman sannan kuma Allah ya yi ma annabi Musa zance ba tare da wasiƙa ba daga shi kai tsaye Allah ya rushe magana takliman zantarwa sai Allah ya kawo masdari na karfafar dawa akwai kissa ta To Allah ya ambato a cikin wannan ayan. Eh, cewa Allah ya aiko manzanni. A cikin abubuwan ashe akwai wanda muka karanta da shi a zuwa ƙarshen wa'ata na dawo da zabura. Da abin da suka kamata shi muka karanta ita wai zaburan nan da Allah ya ce ita ce sunan littafin da aka ba annabi Dawud ma'ana wai abin rubutawa ake mishi ma'ana wanda an rubuta shi an saukan ma annabi Dawud sura ɗari da hamsin kuma annabi dawud ya kasance in yana karanta zabura tsuntsaye suke zuwa su tattaru a wurin shi kuma sai su mishi inuwa da fukafukansu kuma sai a taro a taro namun daji duka namun wakoshu namomin daji duka sai Allah ya taro su su ma su zo haula kewayen shi ga tsuntsaye sun mishi inuwa kuma ga namun daji wanda ake yin tsoron su wanda ba a saba ganin su a wurin mutane amma da ya fara karanta zabura su ma sai su zo tare da tsuntsaye dukkan su wannan suna shuraren annabi dawud saboda irin kyawun murya shi Allah ya mishi murya kyakkyawa har sai da ta kai abin nan ya abu daga wurin shi wanda ya abu shi ne auren nan da ya yi da wannan matai ta auriya wani daga cikin sahabban shi bai yi jiran horo ba daga jibril ma'ana allah bai mishi izini ba ya aura sai ya yi gaugawa ya yi auren nan ne gabanin izini ya zo mishi daga hadara fakat wannan ne kawai abin da ya yi Eh wannan shine zance ingantacce cikin zunubin Annabi Dawud ma'ana wai safa abin da yayi su in aka ce zunubi game da su ba wai irin namu ba tunda su ma'asumai ne ba su zunubi ma'ana sun yi wani abin da Allah ya ji gyaran su cewa ba shi dai kamata su yi da kaza ya kamata su shine ake nufi ba wai zunubi ba na a rubuta maka zunubi to wai wannan ne laifin da Annabi Dawud yayi wannan auren da yayi ba tare da izini ba قرأ ولم يحضر معه الطيور kawai da yi wannan laifin shi kenan yana yin karatun kawai tsuntsaye suka ji zauwa ولا الوحوش namun daji ma suka ji zauwa فشكا إلى الله sai annabi dawud sai ya shashi zuwa ga Allah فقال له تلك sai Allah ya ce ma annabi dawud tilka unsul ibadati waccan ta fari abin nan da yake samun ka ɗebe kewa ne na ibada in mutum yana bautan Allah to Allah yana ɗebe mishi kewa da wasu abubuwa shi yasa har tsuntsaye suke zauwa da namun daji wurinka وهذه وحشة muhalafati wannan kuma na yanzu da kaga basu zawa to kewa ce irin ta sabani akwai wani sako ne da kai shi da gada maka wannan kewa sai gane kenan akwai wani laifin da yi sai gane wannan auren da yi ne ba tare da izini ba فبكى annabi dawud sai ya kuka وتاب إلى الله kuma ya tuba zuwa ga Allah حتى غفر الله له har sai da Allah ya gafarta mishi wannan eh, sabanin da yi كما سيأتي في سورة الصاد kamar yadda bayanin zai zo cikin suratul saba وكان أبو موسى الأشعري kuma wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake mishi Abu Musa al-Ash'ari babban sahabin shi shi ma ya kasance حسن الصوت shi ma ya kasance mai kyawun murya ne abu musul ashari في قراءة القرآن cikin karatun alkur'ani فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم shi لو- kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya ce mishi لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك يا أبا موسى da ka ganni lokacin da ni nake shuraren karatunka ya aba Musa قال sai a- abu Musa ya ce ma annabi لو علمت أنك تسمع يا رسول الله ai wallahi da na san da na san ka ka, ka kasance kana shurare na kai ya rasulullah ya manzon Allah فحضرت لك تخديرا da na kawata maka karatun na ƙara kyautata shi gare ka kawatawa an ce manzo Allah ne ya zo wucewa da shi da sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha shi Abu Musa da cikin gidan shi yana yin karatu annabi ya shi yadda yake karatu abin ya burge shi yadda suka dakata shi da sayyidatuna Aisha suka yi karatun sosai sannan suka wuce to abokan ne da suka gamsu sai yake gaya mishi yake ta kai shi yawan gaskiya Abu Musa fa na ji ka kana karatu inda ka ina tsira shi da ranka shi ne yace wai yo annabi ya ce wallahi da na san ku ka shurare ce da na ƙara ƙawata shi don ka ƙara jin daɗi يقول الرسول صلى الله عليه وسلم to shi yasa ma'aikin tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa ما سمعت barbata صرتا ban taɓa jin wani kamar molo za mu ce a yanzu a zamanci kamar irin abubuwa ne na na wake da kan suna wanda ake abu yadda yana ba da sauti ولا عودا ko kuma wani e odi shi ma ita shi ma dai yana kama kamar yana yana da zararuwa kamar irin da gitar namu na zamani haka an ce ma da shi da kanshi ma barka cikin wani odin ne na musamman kenan abubuwa wanda suke da zare wanda ake jin suna ba da wani sauti kamar yanzu mu misali a ji gitar to wannan barbatar ke irin su molo ake ta yawa yawa to da da odin shi ma yana kama da gitar wannan namu na zamani wala min ma ko kuma wata sarewa to annabi ce ban taba jin wani barbatin ba ko na odin ko kuma wata sarewa wanda ana yin kula wanda abi musa wanda ta fi kyawu daga karatun eh أبو موسى abi musa al-ash'ari saboda ai su abuwa ne na sauti wanda ake suna fuddo dadi yace to duk wannan kayayyakin na wanda suke fuddo sauti na jin dadi manzo Allah yace to duk irin yadda suke da dadin su ban ga sun kai dadin murya abi musa al-ash'ari ba annama huwa fi mizmara min mazamir Ali Dawud kai ka ce an ba Abu Musa al-Ash'ari ne wata sarewa daga daga cikin sarewun alayen Annabi Dawud saboda ai Annabi Dawud shi yana da kyawun murya قال الصحابة sahabbai suka ce كان أبو موسى يصلي بنا إماما Abu Musa al-Ash'ari ya zama so yana mana limanci yana yin sallah a matsayin limamin gare mu ونتمنى أنه يقرأ سورة البقرة har fata muke ma ya karanta suratul Baqara wanda yake mai tsawo لحسن صوته saboda kyawun murya shi ba mu so ya kare fitira wanda a cikin karatu da yake nan وكان عمر إذا رآه kuma sayyidina Umar ya zama in ya ga Abu Musa al-Ash'ari يقول sai ce mishi آت ذكرا Adi yake ka zo mishi zakir na rabbana ka zo ka tuna mana ubangijinmu ليتلو القرآن sai ya zo ya karanta alkur'ani حتى da karatu wanda yake mai kyawu حتى تلقى قلوبهم rubu har sai zukatansu ta yi taushi saboda irin Allah ya mishi baiwa ta murya wanda take saboda karatu ma karatun qur'ani ha guda ne amma sai ka ji daga makaranta akwai wanda in yayi ya fi tasiri akan ka gami da wani ya ce to sai na amare ka zo ka tuna mana ubangijinmu saboda irin muryar shi da yake dadi da da abin yana shiga zuciya in yayi duka sahabbai su je su yi da taushi وغسلا
a musu gaba to shi kenan to wannan wanda muka karanta shi ne ta kuma aya dai wanda Allah ya ce wa suran nan lan nasum alayka da kuma manzanni wanda ba mu kiskantar da su akan ka ba من قبل eh وغسلا لم a to mutum daga farko wa suran ka kasanna alayka min qabl kenan da kuma manzannin da mun kiskantar da su akan ka sun gabani wa rusulan lam naqsushum alayka sannan kuma da manzannin da ba mu kiskantar da su ba akan ka ذكر في هذه الآية Allah ya ambato a cikin wannan ayayi أن الله بعث رسولا cewa Allah ya aiko manzanni قد تخصصهم ya kiskantar da kissar su على رسول الله akan manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi وبعث رسولا kuma Allah ya aiko wasu manzannin na daban لم يخصصهم عليه wanda Allah bai karanta kissar su ba akan annabi قال جلال الدين eh Jalaluddin ya faɗa وهي أنه تعالى yace an ruwaito lalle ne Allah madaukakin sarki بعث ثمانية آلاف نبي ya aiko mal- eh, eh, annabawa dubu takwas أربعة آلاف من بني إسرائيل dubu hudu daga cikin bani Isra'il وأربعة آلاف من سائر الناس dubu hudu kuma daga cikin sauran mutanen قال له في سورة غافر eh qala eh wai ya faɗi wannan maganar ne a cikin suratul ghafir yawa kenan da jalaluddin al-muhalli tunda shine wanda ya kasan Isra'il har zuwa kasa shi ya faɗi wannan magana to amma kamar da shi Ibrahim wani yawa ga maganar nan ma wa qad وقد تبرأ السيوطي amma imam jalaluddin al-suyuti ya kubutar da kanshi من هذا القول daga wannan magana ta ta- ta- ta babban wannan aminin nashi babban malamin nan jalaluddin al-muhalli shi imam suyuti ya kubutar da kanshi daga wannan magana da duk yi saboda ramnin magana wa wahani da kuma ƙarin ramnin ta هذه رواية ضعيفة wannan riwaya ce mai ramni kwarai a ce wai annabawa su dubu takwas ne zan sannan yana da ramni kwarai ولهذا تبرأ المفسر shi yasa shi jalaluddin suyuti sai ya kubutar da من نس- من نسبتها إليه ilai ya kubutar da kanshi da dangana ta zuwa ga kanshi ونسبها da ƙa'iliha sai dangana ta zuwa mafaɗinta don yin dalili gare shi wanda shi ne jalaluddin al-mahalli sai dangana ta zuwa gare shi kenan shi bai ɗauki wannan ra'ayin ba والمشهور amma zance dai shahararre أن الله بعث من الأنبياء cewa Allah ya aiko daga annabawa ألف alfu faqat فقط to wai to zai ga maka adadin kenan مئة ألف shine dubu ɗari وأربعة da kuma wa arba'atun wa ishirin alfan da kuma dubu ashirin da hudu dubu ashirin eh, dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ta annabawa su ne abin da Allah ya نصفهم من بني yi إسرائيل rabin su duka daga bani isra'ila ne kashi irin wannan baiwa da Allah ya yi. duka rabin annabawa daga cikin bani isra'ila ne amma ka ga irin da suke ta yi ma Allah abubuwa wanda suke na jayayya da taurin kai ga annabawa su da yana iri Mhm.
ونصفهم من سائر الناس rabin su kuma daga cikin sauran mutane wanda ba bani Isra'ila ba da Laraba da sauran kabilu الرسل منهم ثلاثة مئة to manzanni daga cikin wannan annabawan manzanni wanda su an aiko su zuwa mutane salasa mi'atin wa salasa ta ashar su ne ɗari uku da goma sha uku أو أربعة عشر ko kuma aka ce da goma sha hudu أو خمسة عشر ko kuma aka ce da goma sha biyar amma dai ɗari uku tana على اختلاف الرواية wannan a bisa saɓanin ruwayoyi وقيل ko kuma ma dai aka ce مئة ألف annabawan su wajen dubu ɗari biyu ne وأربعة da da- da dubu wa ashirin Allah وعشرين da kuma dubu ashirin da hudu kenan maimakon dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu akwai wanda suka ce ma dubu ɗari biyu ne sannan kuma da dubu ashirin da dubu hudu كل هذا أقوال العلماء shi Ibrahim ya ce to duka wannan dai zance ne na malamai ana wai babu wata aya ko wani nashi wanda zai ce haka nan وحيث أن الله يقول to yayin da kuma Allah ya zama yana cewa ورسولا قد قصصناهم عليك akwai manzannin da mun ba da kissar su a kanka من قبل gabanin gabani tun gabanin haka ورسلا da لم kuma نقصصهم manzannin عليك da ba mu yi kissar su ba a kanka لم نعرف أين يهتدي أحد to ai ba mu san ba daga ina ne wani mutum guda ya shiryu لما وجدت عليه adadin har da zai san adadin tun da Allah ya wawaitar da abu da haka kenan ba mu san ba ta ina ne mutum har zai san adadin annabawa adadin su na karkarfin فيهم من قص الله daga cikin su akwai wanda Allah ya yi kissar shi وفيهم من لم يقص akwai kuma wanda Allah bai yi kissar shi ba والحق to zancen gaskiya dai أن الله تبارك وتعالى shine cewa Allah mai girma da ɗaukaka تجلى بسائر أسمائه ya yi tashalli da- da sauran sunayen shi da dukkan sunayen shi على الأنبياء akan annabawa كل اسم kowane suna na Allah تجلى في نبيه ya yi tashalli a cikin wani annabi daga cikin annabawan Allah كما أن كل نبي kamar yadda kuma kowane annabi تجلى في وليه shi kuma ya yi tashalli cikin kowane wali kaga kenan ma waliyai su ne hakikan wanda ake cewa malamai magada annaba saboda su yadda suka samu eh, annaba su samu tashalli na sunayen Allah su kuma da su zama magada annaba kowanne su kuma da cikin sai wani annabi ya yi tashalli a cikin su, kowanne ya zama su a matsayin halifan wani annabi وعلى هذا to akan haka عدد الأولياء sanin adadin waliyai وعدد الأنبياء da kuma adadin annabawa لا يعرفهم إلا الله babu wanda ya san su in ba Allah لأنهم عدد الأسماء saboda su adadin sunayen Allah ne وكثرة الأسماء kuma yawan sunaye تعريفه shine sanar da shi بأن كل ذرة في الوجود shine cewa kowace zarra da aka sani inda zaka san cewa sunan suna da yawa to shine cewa kowace zarra a cikin halittu تجلى فيها اسم غير الذي تجلى to a cikin ta wani suna yayi tajalli wanda bai yi tajalli ba a cikin watan kaji wannan ikon Allah. ko zarra zarra kowace tana ɗauke da wani suna eh shi yasa aka ce ko irin wannan suna ma da ake mana wanda zaka ga mutane biyu ko uku sun yi suna iri guda wannan na zahiri amma akwai wanda Allah ya rubuta a cikin kunnen shi wanda a cikin mu duk yawan harfin da aka yi tun daga na farko har ƙarshe babu wanda yake ɗaukar sunan wani kowa da nashi na musamman amma da ne a zahiri za a iya samu a ce a samu wannan sunan shi Bashir wannan ma Bashir wannan sunan shi Alhassan wannan amma wannan suna akwai wani suna wanda Allah ya ba mu da kowa shi kaɗai ne banda shi ba wanda yake da shi مع أن حضرة الذات kamar yadda hadara- hadarar zati ta Allah لا نهاية لها ba ta da iyaka ولا يحيط بها أحد kuma babu wani ɗaya wanda zai iya kewaye ta وحضرة to, الصفات كذلك to hadarar sifofi na Allah ita ma kuma haka ne وحضرة الأسماء كذلك to hadarar sunayen shi ta Allah ita ma haka ne kamar yadda zatin bai da iyaka to haka hadarar sifat haka hadarar asma
إذا تجلت الأسماء to idan sunayen nan na Allah suka yi في tajalli الأنبياء a cikin annabawa أو تجلت حضرة النبوة في الأولياء ko kuma hadarar annabtaka ta yi tajalli cikin waliyai بقي الأمر على ما هو عليه to kenan al'amarin ya wanzu a kan yadda ya kasance a kan shi kawai abu ne wanda sai Allah ne kawai ya san shi to shi ne Allah yake eh, wa rasulan رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما to sai Allah yake magana akan waɗannan manzannin da ya mana shi akan su sai yace rusulan mubashirina manzanni ne waɗanda suke masu ba da albishir da lada ga wanda ya ba da gaskiya wa munzirina ko masu yin galgadi ne da azaban Allah ga wanda ya kafarci to Allah yace mun aiko su ne li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun dan kar ya zamanto ya kasance ga mutane akan Allah akwai wata hujja wai dan kai zaman to an samu wata hujja a wajen mutane akan Allah tabaraka wa ta'ala wanda za a dinga faɗi ga Allah ba'da rusuli bayan aikowar manzanni zuwa ga su mutanen to dan kan mutane su dinga cewa inda ba aiko musu wasu dinga cewa laula arsalta ilaina rasulan da nastabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin dan ka su faɗa kamar da wata aya Allah ya faɗi to Allah yake yayi haka nan ne dan kar ya ba mutane hujja akan shi duk da cewa kamar da shi yake yi cikin siriya da tafsir wannan abu ne dai na karamci irin na Allah amma babu mutum guda babu wata mahaluki ma wanda yake ce wai zai samu hujja akan Allah ai Allah ba mahaluki bane balle kace zaka yi wani jayayya da shi ko zaka mishi kaza dan hujjar ka kaza ne amma Allah ya Allah yana yin tanazzuli sai ka zo sabuwa irin namu dan a gane to shine Allah ya ce mun aiko wa'annan manzannin su zaman to masu albishir ko masu balgadi to dan ka a samu dan kai kasance an samu bisha daga mutane akan Allah bayan manzanni in Allah ya aiko manzanni to shikenan ya yanke wannan hujja akan su ba za su ce bala wala arsalta ilaina rasulan ai Allah da ka aiko wani manzo mana zuwa gare mu fa nan tabi'a ayati da sai mu ayoyinka wa nakuna minal mu'minin sai mu zaman to daga cikin mu'minai to ka so sai sai fa ba asnahu sai muka aiko musu annaba da qat'i uzurihim dan yanke uzurin nasu dan kasa fadirin wannan magana dan lokacin da ba aiko musu ba haka sai to tunda an aiko musu kenan yanzu babu hujja wa kana Allahu azizan hakima kuma Allah ya kasance azizan mabuwayi ne hakiman kuma gwani ne ma'ana fi sunayi wajen halittar shi
la na لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا
to sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan ayat ta sauka ne lokacin da aka tambayi Yahudawa akan annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi musun shi dan irin makirci nasu da kuma hassara to sai Allah saboda haka bari suka musu raro ka suka ce wannan ayi ma'abuta littafi ne ahlul kitabi su da kansu sun yarda sun yarda da annabcin ka kenan mu zan yarda da annabcin ka wane ne sai muka shaida an hada nan littafi ma sun yarda da annabcin ka to shine sai Allah ya rabbi da kanshi yake shi zai shaida yace lakin Allah yashhadu ma anzala ilayka bari dai eh, amma dai Allah da kanshi ne shahada yake yin shaida ma'ana yake bayyana annabcin ka bima anzala ilayka da abin da ya saukar da zuwa gare ka min alqur'ani daga alqur'ani al-mu'min wanda yake mai gajiyar dawa anzalahu Allah ya saukar da shi alqur'anin nan da ilmihi da sanin shi wanda yake abin cuɗanya da sanin shi ma'ana Allah yana shi masani ne da shi ko kuma a cikin shi akwai sanin shi wal mala'ikatu yashhaduna sannan kuma mala'iku ma su ma da kansu sun shaida gare ka ya rasulullah dan haka kenan in ahlul kitabi sun yi shaida akan ka haka ka riske maka goyi to Allah da kanshi ya shaida da annabcin ka mala'iku ma da kansu sun shaida kai ko mala'iku ba su yi bauka fa billahi shahida ai Allah shi kadai ya ishe ka shaida ala zalika akan haka mun san a yanke uzurin shi ma an bayyana alaikum assalam akwai hannun iska وكلم الله موسى تكليما
إن الله تبارك وتعالى lalle ne Allah mai girma da ɗaukaka
كلم موسى في عند عند جبل طور
ya yi ma annabi Musa zance a wajen jabalin Turi Sina كل ما جاء a cikin asirin da Allah ya yi da annabi Musa بعد ما ضرب حجاب to wannan zancen da Allah ya ma annabi Musa sai bayan Allah ya buga hijabi ne ma'ana wani shamaki من الظلمات na daga duhu براء السميع farsahi bayan farsahi ɗari shidda
تجلى بنوره sai Allah ya yi tajalli da hasken shi فنحى الشياطين to dalilin wannan duk wasu shaidannu ya suka kauce daga nan suka nisanta والجن da aljannai والوحوش da namun daji وحتى الحشرات har da tsuntsaye ma duka aka kore su dalilin wannan babban tashar din na hasken wannan فسمع موسى كلام sai الله annabi Musa ya yi santan Allah mai girma da ɗaukaka بلا حرف ba tare da wani harafi ba ba irin nan bane kamar a ce ba ta sa ko wani a'a ولا صوت ko ba tare da sauti ba ولا كلمة ba tare da kalima ba kamar a ce akala ko kataba ko wani abu kadan kan nishan sun wai shirin irin tamu ce ko alama ba ta kama da ta وهذا الكلام to wannan zancen na Allah قال موسى annabi Musa da yana bada labarin shi sai yace إنه أشد عليه من الرغول yace shi shine mafi tsanani akan shi daga ra'adu ra'adu da yawa ta tawaradu alai wanda ta bi ta bibiyan junan su akan shi ayi ta kwantsa ma ta tsaye bayan tsaye tsaye bayan tsaye bayan tsaye yace to wajen tsananin abin haka haka ya shi ma'anar zumin lazzatul jima'a in kuma daɗin shi ne shi ya fi daɗin saduwa ma na aure da ashraf alafi zuɓin da limki dubu goma kamar a rufin ya shi so dubu goma huwa yasma'u fi kulliyati sannan kuma annabi musa zaman to yana jin wannan maganar ta Allah ne ta gaba ɗayan shi dukkan shi ba wai daga kunne ba ko wani irin namu kullu zati sarat samara dukkan jikin annabi musa za ta shi ta zaman to kunne wa yasma'u al-kalam min kulli jihati he yake jin zancen na Allah daga kowane bangare laysa zai iya sha daga nan ya fito ko daga nan yau walaita da wuce haka ba yi da wani sha wala harfi ko bai da harafi kamar a ce a ko ba
wala lughati haka ba shi da wani lura a harshe kamar a ce da hausa ne ko da barbarci ko da shinuwanci wala sautin haka kuma ba shi da wani sauti hadha kalam to wannan shi ne maganar Allah
qila lahu to sai aka ce ma annabi Musa aina musa aka ce ma annabi Musa ina Musa qala shikenan sai annabi Musa ya bada amsa lastu musa yace ai ba ni bane Musa sai ma da saboda yi ce wanda ya da girman- girman tashan nan ina Musa yace ai ba ni bane Musa wala arabu musa yace ni ban ma san ba wane ne Musa wa hadha inda sura wannan kuma an yi shi ne a wajen wannan turu sina ko kuma turu sinina duka sunan shi ne إذا كانت هذه المناجاة idan wannan asirin na annabi Musa da Allah ya zama مقاما رفيعا matsayi ne maɗaukaki lallai haka nan ne فالمناجاة التي صاحبها amma asirin da ta zamanto da aka yi asirin ta abokantu تجاوز السماوات da ƙetarawar sammai bakwai dukkansu والعرش da ƙetarewar al'arshi والكرسي da ƙetarewar kursi na Allah تجاوز المقام da ƙetarewar matsayin da ake ce mishi da na fata da lafa kana ƙaba kausai ya kusanta kuma ya ƙara kusantuwa har ya zama to kamar gwalgwadon ƙausi biyu ne baka biyu إلى مقام أدنى kai aka huce ma wannan matsayin aka ce zuwa makami adana ai da aka ce faka da ƙaba kausai ne aka ce au adana to shi ma adana wani mat- matsayi ne har aka kai wannan matsayin وذلك المقام أكبر من هذا ai wannan makami shi ya fi wancan wanda aka yi shi a nan duniya ne aka yi shi akan wani wuri. wannan kwanan manzon Allah da aka ƙetare duk wannan manyan wuraren sannan aka yi shi sallallahu alaihi wasallam wai dan a gane kenan fa dan ka a dinga imo cewa in ana faɗa wasu abubuwa na annabawa sai a mance matsayin annabi annabi daga an faɗi nashi to nasu duka sai a rena shi ba za a ga girman shi ba amma su ma manyan mutane ne in aka bar manzo Allah amma aka yi manzon manzo Allah to ai shi kenan kamar yadda wani bawa Allah ta babbe ki ta wai sai babu sai ne ake sai ne amma an sai ne ai babu wani sai ne sai kawai na ana ganin kamar hauka ce amma ka kai ba ta hankali ba hankali sai babu sai ne ake sai ne amma in akwai sai ne ai babu wani sai ne نعم إن إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا
to Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladina kafaru lalle ne wa'annan wa'anda suka kafirce ma Allah wa saddu an sabilillahi kuma suka tsare mutane ko suka karkatar da mutane daga tsaro an sabilillahi da tafarki na Allah ma'ana addinin Allah shine na musulunci yayin suka yi suka hana su zuwa addinin Allah bi katin bi katinihim na ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta hanyar koyewansa da suka yi suna koye sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka faɗi a cikin littattafan su don hasala don su hana mutane su ji manzon Allah sai suka koye wannan sifofin to da su ne Allah yake nufi da anan da yace inna ladina kafaru shi yasa mai tafsiri yake humul yahud su ne yahudawa to Allah yake wa'annan qad dallu dalalan ba'ida haƙiƙa sun bace batarwa kuma wadda take mai nisa ma gami da gaskiya
إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا to Allah tabaraka wa ta'ala yake inna إن الذين كفروا إن الذين كفروا لن ينوى إلا وإن سك كافر سيما الله وظلموا sannan kuma suka yi zalunci ma'ana suka zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam din da sun koyi shigobin shi to Allah ke lam yakun illahu yaghfir lahum Allah bai kasance ba yana gafarta musu ma'ana ba zai gafarta musu ba wala li yahdihum tariqan kuma bai kasance ba ya zama to yana mai shirye su hanya ma'ana ta daga cikin hanyoyi babu wata hanyar da zai shirye zai shirye da su zuwa gare ta illa tariqa jahannam sai dai hanya ta wutar jahannama ma'ana hanyar da za ta kai har zuwa jahannama khalidina fiha kuma su masu dawwama ne an kaddara musu dawwama a cikin wutar jahannaman nan idan da haluha idan suka shige ta abadan har abada sababin kawai abin da suka yi babban zaluncin da suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada sifofin shi dan abin shi su kuma ya suka koye dan fassara suka kafirce ma Allah kuma suka zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce bai gafarta musu ko bai shige da su zuwa wata tafarki in ku akwai tafarkin da zai shige da su shine tafarkin da zai kai su zuwa wata jahannam kuma za su dawwama a cikin da abadan har abada wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan ya zama to akan Allah yasiran abu ne wanda yake sassauka ai afwa ina gani yanzu akwai inda muka karanta wa kana Allahu aziza ya Allah ya kuna na shi ma akwai kisa shi ba
في في سمعه وأنا لكن حكيما كنا
الله تبارك وتعالى Allah mai girma da ɗaukaka خلق الإنسان Allah ya halicci mutum وجعله على هذه الصورة sai Allah ya sa shi a cikin wannan kamai إن الله خلق آدم lallai ne Allah ya halicci annabi Adam على صورته akan surar shi akan kamar shi ba wai akan surar Allah ake yi ba laisa ka misli shay'un wa huwa samiu basir Allah bai ya kama da kowa to akwai wanda suke tabbata suna da ana nufin Allah ya halitta annabi Adam akan kamar shi Allah da bai da kama bai da iyaka bai da karshe bai da farko bai da kasa bai da sama ma'ana wai akan sifar shi shi annabi Adam shi wanda ya rasu akan sa haka ake nufi ba ba ba haifun shi aka yi irin namu ba tun daga karami ya fara yin rarrahe ya yi kaza ya yi kaza har ya kai yadda yake yadda aka gan shi babban mutumin nan lokacin rasuwar shi to tun farkon shi ma aka nan ne Allah ya shi Allah ya halice shi akan wannan sifar tashi wanda ko gani ya mutu akan shi to akan ta Allah ya halice shi sifar yin da ne yana koma ne zuwa ga shi annabi Adam kai da kanshi alaihi salam to shine Allah ya halice annabi Adam akan kamanzin shi ميزه عن سائر الأشياء Allah ya rarrabe shi daga sauran abubuwa duka بأن له عقلا saboda shi yana da hankali وله بصرا kuma yana da gani نافذا wanda yake mai tsarkar dawa ليس بصره كبصر الحيوانات kallon annabi adam da kuma dan adam bayya daidai da kaman kallo irin na dabbobi أنت تبصر kai yanzu mutum in kana kallo والحيوان يبصر kuma shi ma dabba yana kallo ولكن أنت تبصر amma kai kana dibawa ne a lokaci guda kuma kana rarrabe abin da kake kallo kenan ba dai bane dandan ba duk abin da kake kallo ka iya ka rarrabe shi kuma ka san kowanne matsayin shi هذا إنسان wannan ne ka ce wannan mutum ne هذا حجر wannan dutse ne هذا شيء أخافه wannan abu ne wanda ina jin tsoron shi هذا شيء أحبه wannan abu ne wanda ina son shi هذا شيء أعرفه wannan abu ne wanda na san shi هذا شيء لا أعرفه har- wannan abu ne wanda ban san shi ba هذا أبيض wannan fari ne هذا أسود wannan baki ne وله سمع كذلك wannan duka ko kallo guda ne zai gara maka wannan ko kwana ɗaya bai yi shira ba ka ida shi sannan kai dan bai ka ji ba duka wannan abu a lokaci guda ka kai su. wannan duka Allah ne ya ba mu irin karfin wannan da kallo a lokaci guda wajen kallo ne ya rabu yace to haka nan kuma wani samu mutum yana da shi نافذ haka nan shi ma wanda yake ne zartaddawa wanda yake shi da shi هذه اللغات لغة أعرفها sai ce wannan dubai duka ce da na santa daga ya ji hausa ko larabci ko na in ya iya siyasa amma daga ya ji gwamnati ko gargaci ko shi ya ce wa lokacin la'ari ba wannan duka ban santa ba هذا كلام يتوجه إلى wa إلي ilayya wannan zancen ana fuskantar da shi ne zuwa gare mu هذا كلام تحبه wannan zance ne wanda kana son shi كلام لا تحبه zance ne ko mu- wannan wanda baka son shi kuma كلام يحتاج الجواب wannan zancen yana buƙatar in ba da amsa لا يحتاج الجواب wannan zancen baya buƙatar in ba da amsa وقلبي يميز كل شيء duka wannan wani dalilin shi ne a lokacin guda mutum duk ya rarrabe wannan abubuwa to banda ma abinda Allah zai kara ma su kuma wani na shin abubuwa a lokaci guda mutane da yawa ko dubunne ma su su magana a lokaci guda kuma yin ji wannan abu ba tare da wani abin ya hana ma ba to haka kuma mutum yana da kalbun وغ- وغفل يترك كل شيء ga himaje ban fassara wani kalbun وقلبي haka kuma wa kalbun yana da zuciya yi mai jizu kullu shay'in wanda da ita yake rarrabe kowane abu sannan wa aqlun mutum yana da hankali يترك كل شيء wanda yake riskan kowane abu da wannan hankali
فلما كان الإنسان بهذه الصورة to yayin da mutum ya zamanto da wannan kamai كان من حقه أن أشيء- يعرف الله تعالى ashe ya zamanto yana daga haƙƙin shi ya san Allah wanda yake mai girma da ɗaukaka بدون واسطة الرسول ba tare da wasitan manzanni ba tunda mutum yana da wannan abubuwan in dai sanin Allah ne to ko Allah bai aiko manzanni ba da mutum yana da haƙƙin zai iya sanin Allah لأن الإنسان saboda shi mutum يعلم بعقله ya san sarai da hankalin shi أن كل صنعة cewa kowace halitta لا بد لها من الصانع dole ne a samu wanda ya halitta ta duk wani abin da aka gan shi a kere dole a samu wanda ya kera shi الصناعات duk wani abin da yake na kerawa لا تقوم إلا بصانع ba zai samu ba sai da wanda ya kera shi إذا رأى بني- بناء idan mutum ya ga gini يعلم أن هناك بني to ya san cewa akwai majirin da ya yi shi الترحمة kai ko da shaki الذي لا عقل عنده wanda shi ne babu hankali a wurin shi إذا أتته دعوته idan bugu ya zo ma shaki فاق من صفة الدعوة zarbaji to sai kaga ya gudu daga bangaren da bugun ya zo mishi يعلم أن هناك ضارب ya san cewa akwai mai bugu a wannan bangaren sai ya gudu daga nan
الله to shi Allah لما عرفنا بنفسه yayin da ya sanar da mu da kanshi أول ما قال farkon abin da Allah ya faɗa كما في سورة النحل kamar yadda zai cikin suratul nahl خلق السماوات والأرض Allah ya ce khalaqas samawati wal arda Allah ya halitta sammai da kuma kasai خلق الإنسان من نطفة Allah ya halitta mutum daga maniyyi من نظر في السماء والأرض to wanda ya duba zuwa sama kuma ya duba zuwa ƙasa ونظر في الإنسان kuma ya duba zuwa mutum wanda su ne Allah ya ma kan shi kirari cewa ya halitte su to mutum ya duba zuwa na abubuwan guda uku da sama da ƙasa da mutum يعلم أن هذه السماوات لا بد لها من صانع to ya san cewa wannan abubuwan guda uku da suke kere ba makawa ne akwai wanda ya kera su إذا yayin nan كان عقدنا ashe hankalinmu ya zama يوصلنا إلى معرفة yana iya sadar da mu zuwa sanin annahu naka ilaha cewa akwai sananka akwai Allah ولكن معرفة ذلك الإله amma sanin wannan ubangijin بصفاته da sifofin shi wanda ya kamata a sani da kuma وأسمائه da kuma sunayen shi وأفعاله da ayyukan shi ومعرفة أمره da sanin horon shi ونهيه da hanin shi وعذابه da azabar shi ونعيمه da ni'imar shi وغداه da yardar shi من غضبه daga hushin shi هذا to wannan duka لو لم يأتي الأنبياء da annabawa ba su zo ba لا يهتدي إليه أحد da ba wani mutum guda da zai shiri zuwa gare to wannan shine hikima cikin aikowar manzanni
لا يمكن أن العقل يدرك شريعته ba zai yi ba hankali duk irin wannan abubuwan da yake da wanda muka zana na ɗazu to ba zai yi ba gare shi ya riski shari'a بلا نبي ba tare da annabi ba فلهذا to saboda haka nan ne لو لم يأتي الأنبياء da annabawa ba su zo ba والرسل da manzanni ما يمكننا an na abu da Allah to da ba zai yi ba gare mu bauta ma Allah mai girma da ɗaukaka
إن كان يمكننا in kuma ya zama ta yayi gare mu أن نعرف وجود الله تبارك mu san وتعالى mu san samuwan Allah mai girma da ɗaukaka فأرسل الرسل to قطعا to yanzu kuma sai Allah ya aiko da manzanni a yanke qat'an li hujjati dan yankewan hujja أي محتج بالجهل ma'ana mai kafa hujja ta jahilci الآن tunda ai Allah ya fi karna ta haka hujja kan shi wanda ya kafa hujja shine jahili kawai yace to al'ani yanzu إذا وقع الإنسان idan mutum ya abu cikin shi kufurin cikin kafirci أو ضلال ko ya tab- ko ya abu cikin bada ووقف بين يدي الله تبارك وتعالى sannan sun yi tsaye gaban Allah maɗaukacin sarki mai girma da ɗaukaka إن ادعى جهلا in har ya yi da'awar jahilci ya ce bai sani ba ne قال الله أرسلت رسلا sai Allah ya ce mishi ai na aiko manzanni وبعد الرسل bayan manzanni kuma da suka rasu بقي العلماء ai malamai sun wanzu والعلماء وسط الأمر su kuma dama malamai magada annaba ne وقطاع بذلك رجلين uzuran to sai Allah sababin wannan sai yanke ma mutane uzurin to wannan shine dama hikiman eh, cikin aikowan manzanni alhamdulillah irin nan ne da su sukan karanta su su shi zane su eh ana iya yin marufa gida wasu ta ta gosiri ana iya ma'arifa ana sanin Allah eh ba a da bukatar manzanni ka su subhanallah ta bakin eh to wannan makirci ne shi kiyayya na mutane ai yanzu ko da yake a dama irin wannan abubuwan da ake yin su na zamba a ɗauki maganar mutum sai a rage ta ko a ƙara an shi a- dama an shi ma'ana ne shi balle yanzu da wannan abubuwan na zamani da wasu abubuwan da suka samu wanda sai dai gyara Allah Allah ya kare mu akwai wani bawan Allah shi wali ne babban wali tun da shi ma aka yi shi kawai mutane akwai mutane shi wanda suke hassa da shi da inkarin shi da abubuwa suna ta neman yadda su su hallaka shi sun rasa saboda mutumin kirki ne ga wani taka ga kiyaye shari'a iya yadda ya iya kawai ran nan yana zaune sai aka karanta kisa da muka karanta ta shi ko shekarun jiya ta sayyidina Ali wanda aka saka mishi mashi yana cikin sallah aka fidda da ya karanta wannan kisa yace ka yace gaskiya wannan ita ce sallah ta gaskiya yace amma mu sallan mu kawai minkewa ne da dukawa da wani bai ba ta da amfani ma'ana kaskantar da kanshi ya yi ladabi ya nuna kamar musu- shi sallar shi bata ma kai sallah ba ta sai na ita ke sallah yanzu wannan bakin nashi suka samu dalili kamar da wannan yan da malam asiri ne kawai suka ce wurin alƙalai suka ce ai malam ya yi ridda ya ya zama murhi ga abin da ya faɗi ya ce kawai sallah ba komai ba ce kawai banda tsayuwa da dukawa da wani ba ta da amfanin komai to ku yi ba makirci wanda a da lokacin da babu salula da wani da wani kuma aka kashe shi ba ya zama to shahidi wanda yake shahidi original tunda Allah ya san bai yi wannan abu shi ya bar sai na Ali ne ya kaskantar da kanshi to wannan magana kuma kamar yadda malam Asu ya faɗi wanda Shi Ibrahim ya faɗi wai yana so ne ya faɗi dalilin aikowar manzanni cewa dan mu san ne abin da ya kamata ni da abin da bai kamata ni ba ba dan mu san Allah kun sanin Allah ne abubuwan da Allah ya bari a jikin mu ma kowa ai Allah ma da kanshi wal in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda ko ni Allah yake la yaquluna Allah ko da kafire ma fa Allah yake da zaka tambaye su wane ne hadisin mai da kasai Allah yake wallahi da sai sun ce Allah kowa ya san Allah Allah ne ba shi Ibrahim bane bane Allah da kanshi ya bane matsalar inda take a duk manzanni ko ai abin da Allah yake aiko a bane nan ne matsalar take to shi shi Ibrahim ya rabe shi inda dan a san Allah ne ko Allah da aiko manzanni ba abin da Allah ya sa a cikin jikin mutum ya iya sanin Allah tunda gashi Allah ya faɗi kafin ma san shi amma dan kiyayya ta munkirai sai suke ya da magana za su ke ta ai ya ce a iya sanin ko Allah da aiko manzanni ba a iya sanin Allah shi kuma akwai ƙarin magana da ya faɗi yace in dan sanin Allah ne kadai abin da yake tare da mutum ma ya ishi mutum san Allah amma Allah ya aiko manzanni ne dan yanke yanke hujja a kansu tunda ya koya musu komai sun san sifofin Allah da sunayen shi da asma'in shi da zatin shi da horon shi da hannun shi da abubuwan da ya kamata duka da shari'a da komai wanda wannan duk san da suka ma Allah ba za su san ta ba inda ba aiko manzanni ba nan ne shi Ibrahim ya ce amma sai aka yanke shi yasa ko wannan abubuwan yanzu Allah ne ya kare ka kare shi eh duka ana son wannan abu sai a dauki bidiyo ma a iya sa ma mutum a cikin wata bidiyo a sa shi ga yana yana motsi yana koyi sai a sa wata magana wanda kwata kwata ba ta shi ba sai sa kawai dai Allah kare amma shi Allah ba zalimi bane kuma Allah ya san komai kuma Allah yana nan mun rike shi mun aminta da shi insha Allah kisan da muke kan sabon mai da mu يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu in kai su a to bai da fassara ba dai hali na shi su abin kaddara ma da wama ne a cikin tawkana zalika ala Allah yasira so kuma yin haka nan gare su su waɗannan mutanen banzan wanda eh, suka kafirce ma Allah kuma suka zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kan hanyar koye sifofin shi suka hana mutane imani Allah ya faɗi duk abin da zai musu na cewa ba zai gafarta musu ba ba zai shigar da su wani tafarki ba sai tafarkin jahannama kuma za su dawama a ciki har abada sai Allah ya kana zalika ala Allah yasira kuma yin haka wannan ya kasance ala Allah akan Allah yasira abu ne wanda yake sauƙaƙaƙe da kai ne a wurin Allah ba Allah ya isa haka sai Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ma'ana ahli makka da mutanen makka qad ja'akumur rasul haqiqa manzo ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi ya zo muku da gaskiya min rabbikum daga ubangijin fa aminu dan haka ku ba da gaskiya da shi khairan lakum wannan shine yafi alkhairi gare ku ko kuma ku ba da gaskiya in ku ba da gaskiya sai ku yi alkhairi ga kanku ko kuma ku ba da gaskiya da shi khairan lakum wannan shine yafi alkhairi gare ku mimma antum fihi daga abin da yanzu kuke a cikin shi wa in takfuru idan kuma kuka kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuka bidin shi fa inna lillahi ma fis samawati wal ard to lalle ne na ga Allah duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin kasai wajen mulki ne da halitta ne da bayi duka to wannan dan haka kenan fa la yakunu hu kufrun ma ashe kafir ce wanda kuka mishi ba za ta cutar da shi ba shi ne ke da irin wannan daule wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance aliman masani ne da halittun shi hakiman kuma gwani ne cikin halittar da yayi tsarin da yayi musu na'am يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقيها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما المسيح إنما إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ahlal kitabi ya ku mazawwa littafi anan ana nufin linjila kenan inda za a yi magana nan akan mutanen annabi Isa alaihi salam irin shishigin da suke Allah ya ce la taghlu fi dinikum kar ku yi shishigi ma'ana kar ku ketar iyaka fi dinikum kin sha'anan addinin ku wa la taqulu ala Allah illa al-haqq kar ku faɗi komai akan Allah sai zance na gaskiya ma'ana ku tsarkakar shi daga shirka da kuma cewa yana da zakar ku bane haka sai Allah ya inna mal masihu lalle ne al masihu ma'ana abin shafa da albarka Isa bin Maryam shine Isa dan Maryamu rasulullahi manzon Allah ne yana ba dan shi wa kalimatu sannan kuma kalimar Allah ne alqaha ila maryama Allah ya sadar da ita ne zuwa Maryam alaihi salam wa ruhun minhu sannan kuma ruhi ne daga shi Allah ma'ana ma'abucin ruhi ne daga Allah an dangana shi ce ne da sai ce ulika ilahi an dangana shi ne zuwa gare shi ta'ala madaukin sarki tashrifan lahu dan daukakawa gare shi wa laysa kama fahimtum ba kamar yadda kuke raya bane annahu ibnun lahu cewa wai shi dan shi au ilahan ma'ahu ko kuma ubangiji ne tare da shi a'a dan da shi wannan halitta ne shi kuma Allah ba halitta bane kenan ya za a a gama Allah wanda yake bai kama da komai da wannan wanda shi yana da kama don haka fa aminu billahi don haka ku bada gaskiya da Allah wa rusulihi kuma ku bada gaskiya da manzannin shi wala taqulu salasatun ku bar cewa iyayen gishi wai uku ne da Allah da Isa da uwar shi Allah ya ce ku bar faɗin haka in ta ku hanu ku bari haka na an zalika khayran lakum wannan shi yafi alkhairi gare ku ko kuma ku hanu amma ku zo da wani abu wanda yake shi ne yafi alkhairi gare ku inna mallahu Allah yake lalle ne ma'ana wai abin da yake gare ku shine at-tauhid shine ɗayan tawa Allah inna mallahu lalle ne Allah ilahun wahid ubangiji ne wanda yake shi kadai subhanahu tsarkaka shi ya tsarkaka gare shi an ya kuna lahu wadan cewa wai ya zama yana da da lahu ma fi samawati na ga Allah duk abin da yake cikin sammai wa ma fi al-ardi da duk abin da yake cikin ƙasai dukkan su baki da wajen halitta da mulki da bayi duka to kuma wal malkiya ai ita kuma mulkin abu a ce ka mallake shi to za ka gunuwa ai ta kore ne yaudara bai wa a ce ka mallaki abu a ce kuma ɗanka bai wa a ce Allah ya mallaki Isa bawan shi kuma a lokaci guda Isa ya zama ɗan shi bai yi ba dan ko a zahiri ma wannan ba wai ta halitta ba wanda shi Allah mahalicci ne mu bayi ko wannan bauta ma ta zahiri bai wa mutum ya bautar da misali wani wanda yake makusancin shi uba ko da ko na ba ya kai shi kenan da garin ya zama duk wanda mutum zai uban shi da garin ya zama da duk da yake yi baban shi da irin wannan sai dai ya ya yanka kawai shi kenan kai to wannan wai tsakanin mutane ne to wannan kuma ubangiji ne tabaraka ta'ala aka tabbatar da shi ubangiji ne wannan ko bawa ne ya mallake shi yana baiwa a lokaci guda ya zama to bawan shi kuma a lokaci guda ya zama to shi dan haka kawai bawan shi ne ko manzon shi shine Allah tabaraka wa ta'ala yake lahu wanda shi Allah lahu ma fis samawati na gare shi da abin da yake cikin samai ma fil ardi abin da yake cikin kasa wa kafa billahi wakila kuma ya isa ga Allah wakilan ma'ana shahidan shi Allah ya isa mai shaida ala zalika akan haka
لن يستنكف المسيح أن يكون أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
والله تبارك وتعالى لن يستنكف المسيح المسيح النبي عيسى بن شافا da albarka wannan da kuke rayawa cewa shi ubangiji ne to ba zai hanu ba yayi wani girman kai ya hanu an ya kuna abdan lillahi wai ya kasance ya hannu daga cewa ya kasance shi bawa ne na Allah to ba zai yi ba ya hannu da haka nan koyi wani girman kan da zai hana shi ya zama to bawa ne ga Allah ba zai yi ba lamkin wannan zafi ne abadi har abada ba zai haka wannan mala'ikatul muqarrabun haka nan su ma mala'iku waɗanda suke makusanta mala'ika jibril mika'il azra'il asra'il su ake asra'il wannan guda hudu da wanda ake aiko ma annabawa jibril da wanda ke fitar rai azra'il da wanda ke raba ruwaye da sauran arzikoki mika'il da wanda ke rike da kawo asra'il wala da mala'ikatul muqarrabun to ko su wannan mala'iku wanda suke makusanta ba su isa ba wanda suna da kusanci a wurin Allah to ba su isa ba su kame su hannu akan cewa su zamanto bayi ne na Allah to shine sai aka ce to ai kenan in abu ya zamanto wai matsayin da annabi isa ya yi dan an haife shi ba tare da uba ba shi ne gigita wanda suka dace har suke ce mishi ɗa to Allah da ya kawo wannan mala'ikatul muqarrabun dan ya ƙara karfafar da kore wancan abin da suka bari in shi ya zama to suna samu kan ruhi ne tsantsa wanda bai biyo wata uba amma da akalla ya shiga cikin uwa kuma yana da shi ko to ga wanda su zunzuru ta ruhin ne mala'iku kuma makusanta babu ko babu mun zunzuru ta ruhin nasu su ma Allah yake ba su isa ba sai dai su zama to bayan shi to ina ga annabi Isa alaihi salam shi yasa Allah ya ce wannan mala'ikatul muqarrabun ومن يستنكف عن عبادته sannan kuma sai Allah ya ce duk wanda kuma ya hannu ya yi girman kai gane da bautan Allah wa ya takbir kuma ya girman kai fa sayahshuruhum ilayhi jami'a to sai Allah ya tado su kuma ya tarar da su zuwa gare shi Allah jami'an su duka baki da ya kama Allah fil akhirati a ranar lahira إن إنما المسيح ابن مريم كتب Eh annabi Isa mai tsira da amincin Allah Eh eh Isa alaihi salam annabi Isa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da ne ga sayyidatuna Maryam ta ɗauki cikin shi kuma ta haife shi kamar dukkan sauran matsayi yadda suke haihuwa kuma ta shayar da shi manzo ne na Allah Allah ya aiko shi a matsayin manzo kamar sauran annabawa da manzanni sannan kuma shi annabi isa kaliman Allah ne saboda shi kawai ya fito ne daga kalima kawai shi yasa ake mishi kalimatu hukin bila abin ba tare da uba ba da kuma aka ce shi rai ne daga Allah ana nufin ma'abocin rai ne daga Allah shi ake ne ba wai ruhi ne ba wanda aka ciro shi daga Allah kamar da suke sa kenan ya zama dan Allah a ba haka ake wannan rabawar da aka yadda aka dangana abin kawai ɗaukakawa ne girmamawa ne aka yi ba kamar yadda su kirista bane suke rayawa cewa wai lamarin tun da har annabi isa ya zama to ruhi ne daga allah kenan wannan ya hukunta cewa kawai shi wani yanki ne daga allah kuma shi dan shi ne su haka suke da tun da allah ya ce wa ruhan minhu كان عند الرشيد to za mu ga yadda za a warware wannan mushkila eh haruna rashid ya zama to babban malami ne kuma sarki ne kuma sharifi ne shi kamar sa Allah sallallahu alaihi wasallam to aka ce ya zama to a wurin shi yana da wani غلام نصراني wani yaro mai mishi aiki amma kirista ne كان طبيبا له ya zama to doktor ne gare shi yana mishi aikin likita وبالغا في العلم kuma ya zama to gwani ne ya gwanin da a cikin sa annashi wajen sha'anin ilimi da والصناعة kuma kere-kere فأحبه الرشيد shi yasa sarki ar-rashid sai ya so shi kwarai yake son shi kwarai ودعاه إلى الإسلام to sai ya kira shi zuwa musulunci فامتنع sai ya hannu yake fita daga cikin kirista ya shiga musulunci وكلما دعاه إلى الإسلام ko da yaushe haruna rashid ya kira shi zuwa musulunci امتنع sai ya hannu ويوم من الأيام to wata rana قال له رشيد sai sarki rashid ya ce mishi ألا ana inni lalle ne ni إني أود أن تكون مسلما ina so kai ka zama to musulmi فلو كنت مسلما da sakka yarda ka zama musulmi لفعلت لك كذا وكذا وكذا da na maka kaza da kaza da kaza ya zana abubuwan da zai shi shi ba sarki an san kyautar shi ko guda ma babban قال له sai wannan yaron kirista ya ce ma haruna rashid تمنعني من الإسلام wata abin da take hana ni in shiga musulunci آية في كتابكم wata aya ce a cikin littafin ku dai تؤكد ما ذهبت إليه ita take karfafa abin da ta yi zuwa gare shi ma'ana da suke cewa annabi isa dan Allah ne ita shi yasa shi kawai yake musulunta قال له الرشيد وما هي؟
sai haruna da shi yace wata aya ce wannan wanda take karfafa maka abin da kake kan shi wai cewa annabi isa dan Allah ne قال sai yace إنما المسيح عيسى بن مريم to yace ai Allah da kanshi yace lalle ne almasihu isa dan maryamu ne manzon Allah ne وكلمته ألقاها إلى wa kalimatuhu kuma kalimar shi sai alqaha ya sadar da ita ila maryamu zuwa maryam وروح منه.
wa ruhan minhu kuma ruhi ne daga shi wannan shine shi ba da kawai tunda Allah ya ce Allah ma kan shi da annabi sa ruhi ne daga shi ne kenan kawai dan shi ne kawai ya billah yace to wannan ayi a cikin littafin da yake ta Qur'ani ita ta hana nan musulunta ya ga ma haruwa shi القرآن يقول yace alqur'ani da kanshi yake cewa إن عيسى روح من الله cewa annabi isa ruhi ne daga Allah وهذا يقتضي أنه جزء من الله wannan kuma yana hukunta cewa kenan shi wani yanki ne daga Allah ولا يصح ذلك wannan kuma ba zai inganta ba إلا إذا كان ولدا له kawai sai in dai ya zama to dan Allah
فتحير الرشيد sarki da shi sai ya buɗe hankalin shi tashi kuma وجمع shi ba wai da ba dan yare da wannan magana ba. amma yadda zai warware ya gamsar da kristan shine hankalin shi ya tashi ya gigice وجمع العلماء sarki haruna rashid sai tattara malamai فسألهم sai ya tambaye su قالوا له suka ce mishi أدم هنا حجة kujjashin min khurasan suka ce mishi nan akwai wasu alhazai wanda suka gabato daga garin khurasan وفيهم عالم a cikinsu akwai wani malami في تفسير القرآن wanda ya san fassara alqur'ani لابد أن يكون عنده جواب su'alika ba makawa a wurin shi za a samu amsar tambayar فأرسلوا إلى الح- الحسين بن علي shi kenan sai suka aika zuwa shi malam sunan shi al-Husayn bin Ali النور al-Marruzi wannan eh, eh, eh, ko dangane shi ne ko wani lakanin shi فأتى shi kenan sai ya zo قال له sai ya ce musu shi wannan malamin da ya zo ما هذه الشبهة التي ألقاها علي alayya aduwwul lahi yace ka shi da kanshi abin ya bashi mamaki rikitar wai tarkon ya isa tarko yace menene irin wannan shubha wanda makiyin Allah ya shefo ta akai na تفكر sai ya tsaya yayin tunani قال sai ya ce سبق في الأزل ita to shikenan kawai ya riga ya riga ne tun tun azar dama Allah ya riga yadda cewa أن هذا السؤال يخافني cewa wannan tambayar sai ta abu gare ni في مجلسك a cikin majalisinka ya kai sarki وليس عندي جوابها kuma Allah ya kaddara tun tun azar cewa kawai zan zan zamanto an tambaye ni ban san amsar ba ولكن a yanzu amma dai علي أن لا آكل yace ni kuma na wajabta ma kaina cewa ba zan ci ba ولا أشرب ba zan sha ba حتى wa ajiye da haƙƙan da zai wani jawab sai na ba da haƙƙin nan wanda zai zama to shine amsa an hadin shi ba daga wannan shi ba na bar ci na bar sha sai na ba da amsa افتحوا لي بيتي yace ku buɗe min gida ففتحوا له بيتا shi kenan suka buɗe mishi wani ɗaki فأغلق البيت عليه ya rufe wannan ɗakin akan kan shi ya shiga shi kaɗai ya miƙe وقرأ القرآن من أوله ya karanta alƙur'ani tun daga farkon shi فهو يتلو القرآن ya kasance yana karanta alƙur'ani يد الظهر da lura حتى وصل إلى سورة الجاهل yana yi yana har sai da ya zo suratul jatiya هو الذي سخر لكم ما في السماوات sai karanta ayar da take huwa والأرض.
allazi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu kan hikima ta Allah yace ai Allah ce Allah shine wanda ya hore muku duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin kasai gaba ɗayan su daga shi hukun wannan Allah ake yi minhu daga shi Allah فقال sai yace افتحوا عني yace kai ku bude ku bude mun kofa افتحوا عني yace ku bude mun kofa فقد وجد الجواب faqad wajadtu yace hakika na samu amsa ففتحوا shi ne suka bude mishi أخبر الغلام ya sanar da wannan yaron nan kristan قال له ya ce mishi إن كان in ya zamanto وروح منه dan Allah yake kawo wa ruhan minhu kuma rai ne daga shi game da annabi Isa يقتضي أن عيسى جزء من الله wannan zai hukunta cewa annabi Isa wani yanki ne daga Allah وكل ما في السماوات wa ma fil ardi jami'an jami'an min Allah ita to kenan duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin kase gaba ɗayan su ma a shi wani yanki ne na Allah duk da Allah su ma yace eh eh wa huwa alladhi sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu
أنه قال saboda shi Allah ya ce وروح منه ya ce wanda gani da annabi Isa ya ce kuma rai ne daga Allah وقال kuma ya ce وسخر لكم ما في السماوات ya hore muku والأرض duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai jami'an minhu gaba ɗayan su daga shi shi kin kuma duka ɗaya ne Allah da yake ne فأسلم الإنسان dalilin wannan wannan kristan nan sai musulunta وصبح الرشيد shi kenan haruna bashir sarkin na yayi farin ciki yayi murna روحا عظيما farin murna wanda take mai girma وأجازه بمال كثير kuma ya bashi tukunci da wata dukiya mai yawa هذا الروح to wannan ruhin nan da ake ta magana da kanshi a ruhin nan هو الذي به جل النصارى da shi ne wanda kiristoci suka bata وسماهم الله الضالين sai Allah ya ambace su da cewa su masu bata ne a cikin suratul fatiha da muke cewa wala dhalin kinna to da kiristoci ake dan Allah musu abin da za su shirya dalilin shi sai suka bace Allah ka musu abin Isa ba tare da haihuwa ba a rana guda aka yi kaza aka sai suka ce kuma wannan dan Allah ne. to sai suka bace maimakon su shirya دلوا عن معرفة الحق sun bace akan sanin gaskiya أما اليهود amma su yahudawa فقد عرفوا الحق su hakika sun san gaskiya ولم يعلموا به walam ya'malu يعمل amma ba su yi aiki da ita gaskiyan ba وعذاب الله عليه shikenan sai Allah ya yi fushi a kansu والنصارى to su kristoci ضلوا عن الصراط sun المستقيم bace ne game da tafarki wanda yake madaidaici
فروق الله حقيقة da ake tafari ana cewa ruhun lahi ruhun Allah na gaskiyan هو محمد shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dama ai ce mun faɗi a kissa النبوة حين فخر daga ruhin annabi ne sallallahu alaihi wasallam aka busa a cikin annabi Adam ومنه حين فخر في عيسى kuma daga ruhin shi ne aka busa ma annabi Isa ma da kanshi ومنه حين فخر في ماء kuma daga ruhin shi ne sallallahu alaihi wasallam aka busa ma cikin dukkan wani ruwa kaskantacce ma'ana ruwan maniyi صار إنسان sai ya zama mutum ومنه حين فخر في جبريل kuma daga cikin ruhin annabi ne sallallahu alaihi wasallam aka yi busa cikin mala'ika Jibril ma da kanshi ومنه في القرآن kuma daga ruhin annabi ne alqur'ani ma ya samu هذا الذي نتمنى wannan dai da muke karanta shi ويهدينا إلى صراط kuma yake shiryar da mu zuwa tafarki madaidaici ai mazala ita ana alladhi khalaqa al-bahu min nurihi wa khalaqa al-ashya'a min nurihi to wannan ita ce ni ne wanda Allah ya halice ni daga hasken shi kuma ya halice abubuwa dukkan su daga daga hasken Allah ana alladhi khalaqa al-bahu min nurihi wa khalaqa al-ashya'a min nurihi to kaga kenan ruhin na wanda yake ruhin na gaskiya wanda ake magana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga shine duka komai ma ya fito sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah
wani wani sai da awa guda dai
صدق الله العظيم to bari mu gani kisa wannan bude ba su tare so in taho ta ɗari da afuwa za a yi wannan kisa ta shahi na ɗari tare fi in ke zama ta mutum da ita za mu karanta ta sai na a cikin wannan ɗari yawwa to da Allah ya ce ku bari in taho kin nan ku bari ma'ana ana nufin ku bar wannan aƙida وأقيم بالتوحيد eh kawai ku zo da da ɗayan ta Allah في التوراة عبارات a cikin attaura akwai waɗansu maganganu هي التي أدلت النصارى ita ce tabbatar da kiristoci وعقولهم خاسرة ya zama to hankulansu takaitattu ne kuma القرآن فيه آيات محكمات shi alkur'ani a cikin shi akwai ayoyi wanda suke abin kyautatawa ومتشابهات da masu ka- masu rikitarwa masu kamanni ولكن هذه الأمة amma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam عقولهم واسعة hankulansu cikakku ne إدراكهم تام kuma riskarsu cikakka ne suna da cikakkar riska suna riska abubuwa suna gane su da kyau شرف الله محمدا تشريفا Allah ya ɗaukaka annabi Muhammad wani irin ɗaukakawa أعظم من تشريف عيسى wanda ya fi girma daga ɗaukakawan da Allah ya ma annabi Isa كلهم نشأ da'ifa kowanne daga cikinsu da annabi da annabi isa ya taso ne yana da rauni عاداه قومه ko mutanen shi kowanne daga cikinsu ya ƙi shi وحاربوه har ma mutanen shi sun yaƙe shi وبقي عيسى ضعيفا kuma annabi isa yawan ya ci gaba a matsayin yana raunin ne حتى تعلو عليه أعداؤه har sai da mabiyan shi ma suka samu rinjaye a kan shi وأدوا wanda au annahum qatalu kuma suka yi da'awar cewa ma sun kashe shi sune yahudawa وصلبوا kuma wai sun tsire shi ومحمد amma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam نشأ ضعيفا shi ma ya taso yana da rauni فنصره الله amma Allah ya taimake shi حتى غلب الجماحيل har ya rinjaye dukkan jama'a jama'a وانتصر عليهم kuma ya samu nasara a kansu فصاروا كلهم sai suka zama رجالا.
so su dukansu iyali ne gare shi لو كان عقول هذه الأمة ashe da hankulan wannan al'ummar ta annabi كعقول النصارى da irin hankulan kiristoci ne لذللنا shi بهم bara shi ai da mun bace da dinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yayi gaskiya su matsayin annabi sa bai kai na annabi ba amma ga irin fata da su ce Allah ne dan Allah ne kaza kaza wanda ne karshe su da kansu ma sai kashe shi yau ba shi ne kun kashe Allah eh to shi ko wannan duk matsayin da Allah ya bashi amma al'umma shi ce Allah ya bashi irin hankali da nutsuwa ba su ce mishi ba Allah ba su ce mishi ba dan Allah ne suka rika ba wa Allah وجعلناه غير عبد to eh eh ai da mun bace da annabi Muhammad da dinin annabi Muhammad kuma da mun ce shi ba bawa bane فوق العباد da he mun ce shi yafi bayi ولكن amma dai كلنا يعلم kowa daga cikin ya sani أنه مع كرامته cewa duk da girman annabi sallallahu alaihi wasallam وشرفه da daukakan shi ورفعت ورفعة قدره kadarihi da girman da daukakan girman shi وهو عبد لله amma duk da wannan mun yarda shi bawa ne na Allah kawai وهؤلاء amma su waɗannan kristoci sun bace فجعلوا نبيا sai suka sa annabi نبيهم إلها sai suka sa shi a a matsayin wai ubangiji ne أو ابن الله ko suka ce ɗa ne na Allah والأب في عبارة الإنجيل shi kuma al'abu a cikin magana ta linjila aka ce al'abu a cikin littafin na injila السيد ana nufin shugaba ake nufi
كلما جاء كلمة الأب في الإنجيل ko da yaushe kalmar abu ta zo a cikin linjila فتاه to, السيد to abinda take nufi shugaba take nufi جعلوه على ظاهره amma su dan makirci ne suka sa shi a fassarar tashi ta zahiri في التوراة ko a cikin addaura tunda akwai abubuwan da za a faɗe su amma an san cewa akwai ma'anar ta zahiri akwai ma- ma'anar ta bata yanzu kamar da ake tare ubangiji yanzu daga an ce ubangiji ba a ce komai kowa san Allah ke ne amma a larabci a iya cewa ubangijin gida ko rabbul dari ma'ana ana nufin ma'abucin gida kawai to yanzu an faɗi wani wani ya ce ah kenan ana nufin shi shi mahalicin gida ne shi ya halice shi to duka ne irin wannan shubhan ne da market wanda wasu ke suna bakar da a larabci ana mu ne a hausa ba a yi aka wuri aka kama yawan amma a larabci haka ne za a iya cewa ar-rabbu aka ce rabbu kawai ko rabbul ibadi Allah ake ne amma aka ce rabbul dari ma'abucin gida ake ne amma da fassara da za a ita za a yi ubangijin gida an gane ko to don haka ma'ana a yi adalci ne a ɗauki wadda ita cin shi ake nufi ka a ɗauki wata wadda za a batar da su وفي التوراة a cikin addaura kuma جاء الله إلى الزيتون an ce Allah ya zo zuwa zaitun a cikin addaura aka faɗi وسار إلى طور سيناء kuma ya tafi zuwa tsuri sina وسكن قال kuma ya zamana faran بعد ذلك bayan haka wannan ma duka ya ƙara fatar da su shi ma kuma akwai abin da ake nufi da shi الزيتون azzaitun kin nan الجبل الذي كان يعيش عليه عيسى shine dutsen da annabi isa ya kasance yana rayuwa a kan shi Eh, a zamanin shi annabi isa shine zaitun kin هو خليفة الله shi kuma annabi isa halifan Allah ne فقال sai Allah ya ce إن الله جاء الزيتون eh lalle ne Allah eh lalle ne Allah ya zo wurin zaitun dutsen zaitun ma'ana halifan shi ake nufi هو يعني خليفة ma'ana abin da ake yi halifan Allah a cikin littafin sa aka bada haka nan an ce Allah eh, ya zo zaitun kuma ya tafi zuwa turin sina kuma ya zauna a faran to su ne suka ɗauki ma'anar ta zahiri الذي ko akan jahilci ko kuma dan makirci amma amana ta hakika ba haka ake yi ba ma'ana halifofin shi ake yi tunda Allah shi bayyana cewa bai da rabi ko kasa ko sama ko na ko baiwa daga wani zai tafi zuwa wani Allah ya fi karnin haka an tabaraka wa ta'ala.
الذي هو عيسى ma'ana halifan shi ake nufi annabi Isa ثم سار إلى طور sannan kuma a cikin littafin da aka ce Allah ya tafi zuwa tsoro tsoro da sina جاء من طور سيناء ma'ana wani ya zo daga bangaren tsoro sina ake nufi tunda nan ne ai da kyau mashi ne طور سيناء shi كان tsoro فيه sina موسى a cikin nan shi ne a cikin shi annabi Musa ya kasance خليفة الله shi ma kuma halifan Allah ne وانتقلت بخلافة ashe halifantin sai ya ciru إلى الزيتون zuwa wancan dutsen na zaitun shi ne ake nufin Allah ya zo zaitun kuma ya ya zama a tsoro sina ma'ana halifan Allah annabi Musa ya zamanto a cikin tsoro sina sannan kuma ya zo zuwa jabal zaitun ma'ana kuma halifancin ya ciru ya kuma zuwa annabi isa da ya zamna a jabal zaitun haka ake yi الذي هو عيسى wanda shi ne annabi isa in kuma wani ya inkari ya ce ayo me yasa aika abuwa ana hudu ko kuma ya ku dinga cewa kaza ake yi ai alqur'ani ma da kashi yana haka alqur'ani yana zuwa da kalmomi kowa ya san ba haka nan ba ake yi dole ya fassara su ba ba haka nan ba ne. irin sirrin sama alaikum bidirara ma a ake yi amma sai Allah ya ce in kuna gafaran kuna neman gafaran zunuban ku Allah zai aiko muku sama da yawa bai ce da wasu alaikum ma wanda ne sai ce ma Allah ne yasa baka ce ma abu mai kaza sama la yusalu amma yasalu wa hum yusalu Allah ba a tambaye shi akan abin da yake amma su bai ana tambaye su kenan in an fassara abubuwan da suka zo cikin addaura wanda suka batar da kristawa aka ce ga abin da ake yi wani bai ce ya musu zai ce ai mu ne muke gyare gyare a to kenan in aka ce ba za a yi fassara ba duk wanda ya fassara ta da fassara ta zahiri Allah ke ya iya yarda ma asirar musulmi dan Allah bayyana cicciruwa zai da rabi babu wani abin da zai zama ya fi karfin Allah in aka ce wani abu yana cikin wani abu wanda yake ce shi ne kare wanda yake ce shi ne babba ko kuma ya tafi a kan wani abu kenan yana dogaro da shi shi kuma Allah a shi zai dogaro da komi wani irin tsayuwa ne wani tsayuwar da ba ta bukatar wuri ko madogara ko abin da zai zai zai karfafa ta duka bai da wani shi Allah ya shi mustaqilla ce ma'ana ne kamar kanta da wannan duka shi ne ake nufi ma'ana halifofin Allah ne ake nufi annabi Musa da annabi Isa sun man da kala ila fara aka ce kuma sai ya shiru zuwa faran وسكن kuma ya zamana ساران اسم مكة Faran kin nan sunan Makka ne, ita ce ake nufi da Faran. Ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukkan su kuma wannan halifofin Allah ne. Shi ne ake nufi ba wai Allah da kanshi ba ya zama a dutsen zaitun kin da kuma dutsen tsuri sina kuma ya zauna a maka hasha wa kansa هذا يشير إلى ثلاثة خلفاء to wannan duka yana nuni ne zuwa halifofin Allah mai girma da ɗaukaka guda uku nan موسى su ne annabi Musa وعيسى da annabi Isa ومحمد da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وإليه يشير wannan ne yake nuni والزيتون ka gani a cikin alkur'ani ma aka ce wattini ko da aka ce wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladin hannu ilimi wani abu ne wallahi kaga nan ma sai aka je kenan yadda aka yi zancen nasu a can cikin attaura nan da aka ce wattini aka yi rantsuwa da attin sai aka yi rantsuwa da azzaitun shine dai sunan wancan kuma dutsen wancan na na- na annabi isa kuma aka ce wa turi sinin shi ne dai dutsen nan na annabi Musa sannan kuma hadal balad al-amin da wannan garin da yake amintacce shi ne dai makka wancan fara da da ake magana ma'ana garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce alqur'ani fassaroli gare shi da yawa gani da wanda suke gwalgwadon ilimi da hankali da zaukin mutane ya iya samun fassara wani shi kuma sai mishi ta gano wanda ta tana sama da wannan wata sai a iya samun matsayi wanda ya kai wajen saba'in kowa da irin gane wanda wanda kowace ta sama ta ji wannan magana to haka abin ke tafiya shi yasa akwai malaman da sun tafi cewa ma in aka ce alif lam mim a san Allah masalan Allah suka ce tun daga nan ne alqur'ani ya kare duka sauran bayanin wannan ukun ne alif lam mim ai kaga Allah wannan yace zalika kitab an gane ko to a wajen arifai duk wannan bayanan da ake wanda mu muna bukata sai an yi su an yi mai an yi zan mu gane su daga an faɗi wannan hukum duk abin da ya kumshi a cikin wannan gaba ɗaya sun gane shi a cikin wannan. sun san cewa wannan dama ya zo ne zan yi bayanin duka wani a cikin harkar wannan uku to komai da komai Allah ya san shi kuma Allah ya isa ya haka ka iya samun wani abu da yake ɗan kaɗan yanzu misali zinariya ko diyama ya iya samun diyama ɗan ƙarami wanda bai wuce kamar haka ba ana ganin shi ɗan ƙaramin abu ne amma da za a ce da shi a cikin abin da za su cika wannan baki kenan Allah ya sa abubuwa masu yawa a cikin wani abu ɗan kaɗan a wurin shi bai kai komai ba ko a ka shika goma da ɗan ƙadago ƙadago sai su cika rabin tiya kafin su zama shika goma guda nan amma ita ga ganin ƴan ƙararrama ko amma wannan su ga kaya guda to Allah ya isa abu da yawa ya sa shi cikin abu kaɗan sannan kuma ga misali na ƙarshe wanda shi ne kowanne gamsarwa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda gashi amma shi matsayin shi sirrin shi ya kwashe sirrin dukkan halittu da baki sallallahu alaihi wa ala alihi له صلب واحد to duka wannan wuri ne guda من هؤلاء الخلفاء daga waɗannan halifofin na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu albarkacin su ya dukkan bukatun da nan albarkacin su Zuna to sai da ayi mana afwa kenan da nasiha ma da muke yi insha Allah Allah kai mu gobe da mun tana da wanda zamu yi magana matan da mun sha a yanzu insha Allah sai gobe Allah ya samu na da rai in kuma lokacin mu yayi Allah ya saka mana imani da shiga dukkan marzanin salati goma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ana sai sai Imam Muhammad karanta kulu wallahu uku da bismillah da salatul fatih uku hadiya ga mahaifanmu da marganya musulmi Allah ya sada musu Sayyidina Muhammad, sorry. karanta an shahada idan ja'a Allah kiyaye mai kiyaye imanin mu Allah kiyaye kasan mu da dukkan kasashe na musulmi Allah ba mu arziki mai albarka Allah ba mu ilimi mai amfani Allah ya datar da mu zuwa abin da yake so kuma yake yarda da shi na Allah ma ake sallallahu alaihi wasallam Allah ya shahada إنما الله يستغفر. لا أصبر. صبح طبعا كان فاتحة salatu fati Allah amsa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين